بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زمته قبل درس منا كتاب التوحيد wanda shi ne haƙƙin ubangiji a bisan bayan shi kuma yau insha Allah za mu tafi gaba da darasinmu na babun maja'a fi sihiri kenan wannan babu yana magana a bisan asiri asiri ko? na'am shi ne kuma wanda alladi ammad bihil balwa bainar musulmi abu ne wanda ya koma kenan kullum a bisan au tsakanin musulmi kuma alhali shi wannan sihiri yana cikin shirka billahi subhanahu wa ta'ala yana cikin abubuwa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yana cikin abubuwa wanda shi ne muhasamatun lillahi azza wa jalla fi haqqihi wa fi mulkihi saboda haka wannan babi cikin al'abuwa muhimma kuma in aka tambaya menene alaka na wannan babi da kitab at-tauhid shine babu sihiri sai ya shiga shirka daga ciki duk wani sihiri sai dole ya shiga shirka kuma an san shirka shine babban abu kamar mutum ya yi husuma da ubangijin shi subhanahu jalla jalalu saboda yana shiga cikin haƙƙin ubangiji subhanahu jalla jalaluhu to saboda haka wannan babu yana cikin al'abwab wanda suna da muhimmanci kwarai shine na farko aya na farko ya mai kice نعم كما وقوله مم. نعم نعم في كل حي نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالت يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر واكل النفس الذي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم وتولي يوم الفقر وقرض المحصنات الغافلات المؤمنات نعم ينزلن يا كاو ayatai ne aya biyu kuma ga hadisi ayata na farko yace wa qaulullahi ta'ala wa laqad alimu liman ishtarahu ma lahu fil akhirah min khalaq ayata biyu qala wa qawlihi yu'minuna bil jibti wat taghut to nan a cikin wayannan ayata guda biyu na farko yace wa laqad alimu liman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq yahudawa wanda suka canyewa wannan asiri da bauta ta ubangijinsu subhanahu wataala da iman da da ubangiji subhanahu wataala da iman da rusulullahi azza wa jalla yace wa'annan sun gane rattashi qiyama basu da nasib basu da hazzi basu da wani abu a cikin wannan al'amari saboda mutumin yanzu ko a damuna in baka tahi ba ka gyara gonanka ka yi shibka ka san tabbas baka da komi amma in ka yi aikin shi ka san kana da to kai baka bi ba ubangiji subhanahu ta'ala baka bi shi ba bauta ka bi asiri ka bi wa'annan abubuwa to me zaka samu wajen ubangiji baka samu komi shine Allah subhanahu wataala yace wa laqad alima liman ishtarahu ma lahu fil akhirah min khalaq amma ayata biyu qala yukhbiru Allah ta'ala 'an al yahud annahum yusaddiquna bil jibt alladhi minhu as-sihr kenan suna imani da sihiri suna imani da waɗannan abubuwa wanda busu tahiya daidai da bauta ubangiji subhanahu wataala saboda haka yace su waɗannan busu da komi tukun su imani da ubangijinsu su bi dokokin ubangijinsu da manzanninsu a'a suna bar waɗannan duka suna koma wajen sahirai suna bin su sun gani kenan su ne wanda suna kawo abubuwa wanda suna cikin ghara'ib saboda haka suna bar ubangiji suna bin wa'annan abubuwa to kenan ma alaqat wa'annan ayatai ne da wannan babi abu na farko wanda muka ce muka ce sihir cikin shirka ne saboda babu sahir wanda zai sihirin shi sai dai bayan ya shiga yayin shirka to kuma mun san shirka shi ne tun da awwal alkaba'ir awwal almubiqat قال اجتنبوا السبع الموبقات قلنا ما هن يا رسول الله قال الشرك بالله abubuwa wanda suna hallaka dan adam suna hudda su daga cikin addinin musulunci suna hudda su daga hanyar aljanna suna kai su wuta shine abu na farko ashirku billahi subhanahu wataala kuma sihiri bai yiwa a yi sihiri sai dai bayan an shiga hanyar shirka billahi subhanahu ta'ala saboda haka shi ne saboda duk wanda yake shirka dole sai in ya kira yi wa'annan aljannu shamharus wane ne wane ne kenan ya bar ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bani umarni kal a kira sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai babu wanda yana inci a cikin wannan ibada ko addu'a saboda addu'a ibada ne wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin addu'a ibada ce amma mutane suna koma suna kira suna addu'a wa'annan aljannu wanda suke busu bin ubangiji subhanahu wataala saboda aljin su ma kala kala ne qalu minna salihuna minna duna zalika kunna tara'iqa qidada kenan wa'annan wanda sun ki su bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne suke bin su kenan an shiga hanyar shirka to duk wanda ya shiga hanyar shirka kenan ya san wannan babban mas'ala ce saboda haka aka haramta sihiri saboda wannan babi wanda suke shiga shine ashirku billahi subhanahu jalla jalaluhu nan yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ishtanibu sab'a al-mubiqat al-mubiqat al-muhlikat wanda suke halaka mutum kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi magana shine magana shi shine gaskiya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kenan ya bayyana akwai abubuwa guda bakwai wanda suke halaka dan adam shi wa'annan menene abu na farko yace ashirku billah shirka billah kenan wanda mutum ya dauka yayi ma wani abu bauta ibada banda ubangiji subhanahu wataala alhali Allah subhanahu wataala yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa illa liya'buduni ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaq dhul quwwati matin ibada ta ubangiji subhanahu wataala kenan sarf shay'un min anwa'il ibada li ghairi Allah wannan shine shirka billahi subhanahu wataala saboda haka shine babban zalunci babu zalunci wanda ya huce wanda ka dauka haƙƙin ubangiji ka ba ɗaya daga cikin bayin shi wannan zulmi ne qala ya bunay la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim saboda zalunci ne ka dauka haƙƙin ubangiji ka ba wani wanda bai cancanta ba ka mishi wannan bauta saboda haka shine yace wa'annan abubuwan da suke halaka dan adam shine na farko ashirku billahi azza abu na biyu shine yace sihir as-sihr asiri wannan sihir mun ce abu wanda ya sa cikin abubuwan da suke halaka mutum saboda bai yiwa mutum ya yi sihiri sai dai abu na farko ya yi shirka billahi subhanahu ta'ala kuma hallau yana yin abubuwa saboda ya sa da sihiri yana sa mutum ya yi rishin lahiya yana sa mutum ya yi mutu yana sa ya raba tsakanin miji da mace kenan miji da miji da matar shi ya raba tsakanin su yana sa mutum ya rasa aikin shi yana sa abubuwa da yawa kuma duk wayannan abubuwa Allah subhanahu wataala bai son wayannan abubuwa kenan zalunci ne ka zalunce mutum ka dauka hakkin shi ka ba wani ka sallama mishi sahana shi ka ba shi marab to amma wayannan abubuwa su wayannan sahirai suna iya su yi in ba Allah subhanahu wataala ya yarda ba baiwa saboda abu ne Allah ya kaddarta amma komi yana da hanyar shi ta'addadat al-asbab wal maut wahid kenan akwai asbab da yawa sababi sababi amma daga karshe al'amari na mutuwa shi ɗaya ne saboda haka shi sahir baiwa yana da abu a cikin mulkin ubangiji ya tasarraf fi mulkin lahi azza jalla kaifa yasha sai dai abu ne Allah ya kaddara kuma shi yayi wannan al'amari kuma ya faru amma wannan bai nihi shi yana da karhin wanda yana iya yake kashe wani inda yana iya yake a'a bai da wannan al'amari sai dai na amarin ubangiji in Allah ya kaddarta shine zai faru to yace wa qatan nas lati harrama Allah illa bil haqq qatan nas lati harrama Allah Allah ya haramta mutum ya kashe mutum sai bilhaq yaya bilhaq ha da gaskiya kedan akwai abu wanda ya cancanta mutum in yayi wani abu kenan ya cancanta a kashe shi amma wane ne wanda yana da wannan inci shugaban kasa wanda mulki a hannun shi shine yana da inci wanda za ya ba da umarni ko wanda ya daura shi a bisan wannan kenan kamar shi wanda aka daura shi to shi ne yana da inci wanda zai kashe mutum kenan an nafsu bin nafs wa a tarikul dinu mufarikul jama'a wa a su uku ne ko na'am kenan wayannan wanda sun cancanta a musu ya a kashe su wannan bilhaq kenan da gaske kenan wanda yayi abu kuma ya cancanta mishi amma ba kowa ne bane ba yana da inci wanda zai kashe wannan mutum a'a sai shugaban kasa ko wanda shugaban kasa ya daura shi qala wa aklu riba arriba shi arriba kamar wanda manzon sallam ya bayyana arriba kenan wanda ana son ko riba to shi wannan riba yace abwab kathira yace babi babi ne aqallaha ka an yankaha ar-rajula ummuhu kenan abu ne ba baye da kyau saboda shi wannan riba hakki ne cikin hakkin mutane kuma hakki ne cikin hakkin ubangiji subhanahu wataala mutum ya shiga ar-riba akwai ribar fadl akwai ribar nasi'a kenan ayi mufadala kuma yanzu yawan mutane suna yi ka bani buhu guda na hasi in bayan damuna in maida maka buhu da rabi ko buhu biyu haka ne suka suna yi ko ba haka bane ba kuma har yanzu ana ana nan ana yi tsakanin masu kudi da talakawa kuma wannan maruf annahu haram kenan kuma manzon Allah sallallahu yace wannan cikin abubuwa guda biyu bakwai wanda suke hallaka dan adam shi kuma ya kawo na uku kenan na farko shirku billah kuma na sihir na uku qatl nafs kuma na hudu shine wa aklu riba hmm? eh na'am shi masu aiki ta'amal musan cikin banki shi ma haka ne akwai fi riba kenan ka dauka ko ka ajiye kudi a ce kana da percentage kaza shi ma wannan riba ne ba a san ba wannan kudi za a samu riba bisa shi ko ba za a samu ba nawa za a samu ko ba abu ne na gaibi ne babu wanda ya san sai Allah subhanahu wataala saboda haka shi wannan al'amari mutum wanda yake bari kawai dukiyar shi yana nan ma ya haka ya dauka kudi ya sa cikin banki saboda ya je yana jira wannan percentage wanda ana bashi wannan riba ce bai kamata ba to yace wa aklu mal al yatim abajin ko dukiyan marayu kuma wannan wallahi hatari ne babban hatari ne amma mutane ba su sa ba a cikin rayuwarsu Allah azza wa jalla yana cewa innal ladzina yakuluna yatama zulman inma yakuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira amma kawai neman duniya mutum ya sa ya kawai hal ido ya rihe bai ya gani kawai dai duke mara sai in ya taba shi tsakaninku da Allah kuma wa alhali Allah subhanahu wa ta'ala duk wani dukiya kana cikin ma'ahiyan mamakka zai rubuta maka duk wanda zaka samu a duniya in kai hakuri zaka samu a hanyar halak in baka yi ba hakuri zaka samu a hanyar haram to kenan menene wanda yake sai kai ka kai gaugawa ka shi dukiyar marayu kaza kaza a wannan bai kamata ba ko suna hannunka ta'kul minhu bil ma'ruf ala qadri khidmatika lahum to ta'kul minhu bil ma'ruf saboda wa'annan marayu dukiyansu saboda su busu kai ba wadanda su kare dukiyansu shine saboda haka sun ce Allah subhanahu wataala shine zai kara dukiyan wa'annan wanda busu da wannan karhi saboda duk yaro karame in ya baban shi ya mutu to wanda shine wanda yake kare shi shine wanda yake nema mishi wannan dukiya to shi kenan ya mutu wanda ya bar musu in ba Allah subhanahu wataala ya saya ya kare musu wannan to duka wannan mutane za su bata musu wannan dukiya saboda haka yace wattawalli yawmaz zahf tawalli yawmaz zahf menene yawmaz zahf lokacin yaki idza tamayyaza sufuf ga musulmai ga kafirai an zo an huta ana yaki to lokacin lokacin gumurzu yawwa kenan wannan lokaci bai kamata ba kai musulmi ka gudu ka bar ɗan uwanka a cikin yaki yawwa ya kamata ka saya saboda jihadi musulmi me yake nema a cikin jihadi ihdal husnayn ko ya mutu ya shiga aljanna saboda ya samu shahada ko ko ya samu nasara kenan in Allah ya ba shi nasara a bisan kafirai to shi kenan alhamdulillah shi ma abu ne mai kyau wanda ana neman shi amma wannan jihadi shi ne sakarin musulmai da kafirai kan ajo sakarin musulmai wace kawai jihadi za ta yi wannan ba jihadi ba ne ba tsakanin musulmi da musulmai ba jihadi ba ne ba kamar wanda manzon sallam ya ce alqatilu wal maqtulu fi nar qala arafna alqatil qala fa mal maqtul qala kullun kana nawiyan fi an yaqtul akhi kenan kowa ya sa niyya zai kashe dan uwan shi to sai dai in kai wannan walayin la in basatta yadayka yadayka taqtulani ma ana basatta ilayya يدي لأقتلك إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار سيري هكا أما إنك سيكون سكوكما هلو الدفاع عن النفس من جاءك يريد أخذ مالك قال لا تعطي قال أريد إن قتلني قال فاقتله كنن ونن دفاع عن مالك وعن عرضك وعن أهلك ونن واجبني amma ka zo ka saya tsakanin musulmi da musulmi ka kai musu hari ko menene kuma da karshe ka ce la ilaha illallah wannan jihadi ne Allahu akbar kana kabbara wannan jihadi ne wannan ba jihadi bane ba saboda man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazahu jahannam kenan jahannama zai shiga to kuma yace wa qasfa al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minat qazf al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat mata wanda busu da zina busu da komi busu da wannan kuma ka zo ka ɗaura musu wani sirri ya ce wace ha ta yi kaza kaza kuma hallau a ce wannan diya wajen wace wannan ba diya mijinta ba ne ba kaza kaza kenan kawai ittiham bi zina ko shi wannan al'amari cikin wanda suke hallaka dan adam qasf al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat كما هو الحال عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد أن اتهمت بالزنا فبرأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات نعم أما ينزو وإنن واندباب القرآن وانده يكي سبكه to in ka mata wannan sharri ko ka kulla mata wata sharri ko ka ta yi kaza ta yi kaza to sai dai ku tafi gaba wajen ubangiji ku samu can kenan ka kawo dalilinka wanda ya barka ka tuhume ta da, da zina to yace wannan yana cikin dalilai wanda yake haramta as-sihri wa tibarihi min al-kaba'ir al-muhlika sihir yace muharram ne kuma hallau cikin manyan manyan zunubai wanda yake hallaka dan adam to kuma hallau ya ce fihi tahrimu shirk wa annahu huwa akbarul kaba'ir wa a'zamu dhunub ash-shirk kama bayyana cikin surat luqman ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim zulm babban zalunci ne saboda ka dauka haƙƙin ubangiji ka ba wani wanda bai cancanta ba saboda shi ibada ce تحريم السحر وأنه من الكبائر المهلكة ومن نواقض الإسلام السحر yake siri muharram ce kuma yana cikin babban zunubi kuma su ne cikin wanda suke hallaka dan adam kuma suna cikin abubuwa wanda suke warwarewa addinin musulunci kuma yake tahrim qatlan nafs bighairi haqqa qatlan nafs ya ya kashe mutum bighairi haqq saboda kashe dan adam Allah azza wa jalla akramal insan wa ja'alahu mukarraman aina ma kana fa qatluhu la budda an takuna hunalika dalil yubih qatluhu wa laysa kullu wahid ba kowa bane ba yana da inci wanda zai kashe wani a'a innama shine wali al'amr ko wanda wali al'amr ya daura shi kenan ko mutum ya kashe mutum ba kai ba kana da inci wanda zaka kashe shi a'a waliyul amr kenan shugaba ko wanda shugaba ya daura shi saboda shugaba bai yiwa ko ina ya tafi yana nan yana wannan kenan wani kenan kamar yanzu da zaka ce ministerori kenan wani minister yana da aiki shi wanda zai aiki kenan minister wanda aka ajiye shi wanda shine yake gola da aikin jisis to shi ne wanda yana da inci ya yi wannan al'amari jawaz katla nafsi iza kana bi haƙƙal qisas wa ridda wa zina ba'da ihsan yace kuma hallau ya rayuwa a kashe mutum amma a gaskiya kamar al-qisas an-nafsu bin nafs kuma ar-ridda al-mufariqu li dinihi at-tariku lil jama'a kuma az-zina ba'da ihsan kenan mutum in yayi zina bayan yayi aure to al-azani al-muhsan labudda min qatlihi amma dukka wa'annan su bai kamata ba a kashe sai dai wanda yana da inci an ba shi izini shine wanda zai tafizin wannan abubuwa saboda kale ta yi kowa ya aje kanshi shi ne kawai duk wanda ya kaza sai in ya mishi kaza duk wanda a'a ba haka bane ba yace tahrimur riba wa azimi khatarihi ar-riba kasan duk wani kasa wanda riba yayi gaba kuma shine yayi yawa a cikin kasa kenan dukiya zai koma hanyar wasu qillatu minan nas لذلك حتى قال حتى لا تكون لا تكون دولة بين الأغنياء منكم kenan har kalli koma dukiya a cikin majmu'a mu'ayyana minan nas saboda haka riba an hana shi saboda dauka hakkin wani ba da cikin a shari'a addinin musulunci bane ba to kuma yace tahrim al-i'tida ala mal al-aitam tahrim Allah ya haramta mutum ya shiga cikin dukiyan marayu al'itida shi in aka ce i'tida abu ne wanda zaka dauka ba da a cikin gaskiya bane ba kamar yanzu tana da maraya a kalkashinka yana da dukiyar shi dukiyar baban shi wanda ya dauka a cikin a cikin wannan ya sunan shi warisa a cikin warisa alwarisa cikin gado wanda ya ɗauka shi a cikin gadon shi amma shi bai da ƙarhi wanda zai yi tanmiya ya kara wannan kudi ya shiga cikin wannan ziyada hatta wannan kai kana kula da wannan dukiya to nan kana da haƙƙi saboda aiki wanda saboda bai yiwa ka tahi ka ajiye shi a banki a bar shi haka kenan dole zaka juya wannan dukiya saboda kal ya tahi zaka ya ya cin siko na'am hatta la takuluhu az-zakat wannan aiki wanda kake musu kada iya ka dauka golgodon aikinka wanda kama wannan marayu amma baiwa ka zo kawai ka mishi wata dubara saboda ka dauka wannan dukiya kana juya gidanka da wannan a cikin wannan dukiya bai kamata ba ya kamata mutum yayi tsoron Allah kuma yace kuma halau tahrim al-firar min az-zahf kenan mutum ya gudu a cikin ard al-ma'rika wal lokacin jihadi fi sabilillah kuma kai in ka diba ba a ganka ko ka gani kuma halau gashi mutane sun yi kusa kafirai kuma halau yace ha to amma firar min az-zahf qala illa yani mutaharrif al-qiyam aw mutahayyiz ila ila fi'ah yani in ko kana so ka tahi ka koma kuma halauka daidaita kanka ko ku gamu wuri daya ku sake komawa ko ko yani kana so ka yi ka tahi wata jama'a ka kai ka gani kanka kai kadai ne saura kuma ga jama'a ka suka yi wannan kana iya ka gudu ka tahi wajen su tahrim al-qasb zina wal liwat yace tahrim kenan muharram ne mutum ka ce wata ta yi zina ko wani ya yi zina ko wani ya yi liwati wannan haramun ne bai kamata ba in kana da dalili to ka tahi ka hudi saboda a mata haƙƙin lahi azza wa jalla an na kasfal kafir laisa min alkaba'ir to ya kasfal kafiru laisa min alkaba'ir kafirai in ka tuhume shi wa qazaftahu bi azina wa qazaftahu bi yace laysa min al-kaba'ir ya ya qasfal kafir laysa min al-kaba'ir kafirai shi akwai abu guda wanda ya kamata kowa ya sani addinin musulunci ya bada kowa haƙƙin shi ko musulmi ne ko kafirai ne kowa yana da haƙƙin shi yanzu bai kamata ba ka zalunce wani da amari wanda bai yi ba amma abu wanda ya yi ko musulmi ne ko kafire ne sai dai akwai wajen musulmai satral muslim kenan kana iya ka ba za ka hudi ba aibin shi a gaban jama'a amma ka same shi a hankali ka mishi nasiha wannan al'amari wanda ka yi ba daidai ba ne ba kuma ka nuna mishi adilla a cikin ƙura'an da cikin sunna wannan abu wanda ya yi ba daidai ba ne ba wannan yana da kyau amma alkafiri ya kamata yani a shahara shi a cikin jama'a amma in abu bai yi ba shi ma bai kamata ba ka yi gaban jama'a kenan ka mishi ka kulle mishi sharri kuma shi alhali bai yi ba ko kafiri ne saboda zulm ne wa zalimci Allah subhanahu wa ta'ala yace inni haramtu zulma ala nafsi fil hadith al qudusi wa ja'altahu bainakum bainakum muharraman fala tazalamu yace na sa zalimci muharram ne haramtuhu ala nafsi kaina ma na haramta haramta shi kuma na sa cikin ku au tsakanin ku ma muharram ne yace kal ku yi zalunci kenan zalunci bayya da kyau ko ba musulmi bane ba ko ba musulmi bane to ko an jundubi jundub
حد الساحر ضربة بالسيف في صحيح البخاري عن في صحيح البخاري عن بشارة بن عبد عبدة أمم، قال بن عبدة.
الخطاب امم عليكم كل ساحر وساحرة امم قال فقتلنا ثلاث صوارم na'am nan a cikin wannan hadisi aiwa sahan hafsa daga
وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرة سحرتها فقتلت mm.
وكذلك صح عن جند قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam to nan kuma ya kawo hadith jundub marfu'an haddu sahiri darbatun bisayf wa fi riwayat at-tirmidhi wa qala as-sahih annahu mawqufun kenan hadith mawquf kenan shine wanda ya saya a wajen kenan maganan sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marfu shine wanda man annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi to shi nan wa an jundubin marfu'an kenan aka rawaito ma- wannan wata wata riwaya maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata riwaya kuma hallau maganar eh, jundub to yanzu a cikin wannan hadisi almuhim dai yana cewa haddu sahiri darbatun bisayf a cikin wasu riwaya sai darbuhu bisayf sahiri ya ce a shara'ance ya kamata ya? masafi shi ne sahiri ko? masafi ya ce a shara'ance ya kamata a yanke wuya shi da takobi barbuhu bisir amma yanzu mutane suna girmamawa wa'innan masafi hmm? bokaye to su wa'annan a shar'ance a cikin addinin musulunci a cikin daidai da wannan hadisi suwa kana mawqufan aw marfu'an aka ce shi haddin shi bokaye wa'annan a buga kawuna su ko a wuyayen su da da takobi kenan kashewa ne ko to amma wane ne wanda yana da wannan haƙƙi waliyullah waliyu al'amr wanda kenan shugaba ko wanda mataimakan shugaba wanda shugaba ya ajiye shi shine wannan aiki kenan in akwai addinin musulunci ya kamata boka yi nan duka gaba ɗaya gashi hakkinsu wanda za a musu kuma wa fi sahih al-bukhari an bajalata bin abdata qal kataba umar bin al-khattab umar an san wane ne al-khalifa الثاني من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة تبيو وان دسوك خلفا من زم أنس صلى الله عليه وسلم cikin wilayat al'amur kuma manzan asalam ya ce alaikun bi sunnati wa sunnatal kulafa ar-rashidin al-mahdiyina min ba'di ku kama as-sunnata kuma sunnata wa'annan khalifofi guda hudu wanda suna zawa bayana kuma su wannan wane ne ga abubakar radiyallahu anhu ga umar radiyallahu anhu ga uthman ga Ali su wa'annan guda hudu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku kama sunnata da sunnar wa'annan halifofi wanda suna zama guda hudu wa'annan kuma Umar radiyallahu anhu cikinsu ne ya ce kataba umar ibn al-khattab an iqtulu kulla sahirin wa sahiratin kiran umarni ne ko wannan fi'il amr an iqtulu kalimat iqtulu fi'il amrin ne umarni daga wa daga khalifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar dan Khattab radiyallahu anhu yace ku kashe kowane sahir da sahira kenan kowane boka da bokan yako yawa yace a kashe su qala fa qatalna salasa sawahir muka kashe yace mutum uku saboda su sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani umarni in ya zo a cikin wanda ya cancanta ya ba da umarni kawai kai sai samai ina wa ata'ana in ya ce ayi kaza kawai shikenan kamar alhali lokaci wanda Allah subhanahu wataala ya haramta al-khamr tahrim nihai qala ala inna Allah azza wa jalla ya'murunakum bi an bi anna al-khamr qad hurrim qala fa idza bi sikakil madinati tajri khamran kenan lokaci wanda aka gaya musu hamar halal shikenan wannan giya an haramta giya tahrim nihai kawai yace kawai ga titina duka kawai giya ne yana gudu yace wanda ya sa bakin shi kawai ya maida ya wannan bai ce ba bari in gama da wannan tukun an tuba waccan kuma ita wanda take da giya ko wanda yake da wurin giya bai ce ba bari in sai da wannan wanda ina da su tukun in tuba a a kawai kai sai kenan su saboda umarni busu wannan jinkirta a bisan biyan umarnin wanda ya cancanta a biya umarnin shi saboda haka da umar yace haka yace kai sai aka kashe mutum uku qala wa saha nafsa annaha amarat hafsa annaha amarat bi qatl jariyatan laha saharata fa qutilat hafsa hafsa wace ce hafsa binti umar ibn al-khattab kuma hallau زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي أمرت بقتل جارية لها سهرتها جارية kenan yarinya karama tana nan tana aiki a gidan gidanta yace ta mata sihiri yace ta ba da umarni a kashe ta kuma an kashe ta wa yace kuma hallau jundub shi ma haka yayi qala imam ahmad an talatatin min ashabi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin uku cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ya huto wannan al'amari kowa yana bada umarni a kashe wannan boka ko bokanya to karshenta dai yana nuna abu ne babba sihiri abu ne babba kuma cikin manyan-manyan zunubai wanda yake hallaka dan adam saboda in ba abu ne ba ba ne ba baya sa a kashe mutum saboda wannan al'amari yanzu in mutum ya yi wani abu ya yi sata akwai an gani mutum ya yi sata an kashe shi ba a kashe shi amma akwai wata ukuba wanda za a yi daidai da musiba nashi wanda ma'asiya nashi wanda yayi amma a gari mutumin kai sai kawai a ce wannan in yayi wannan abu kawai a kashe shi kenan ka san daga nan ma babban zunubi ne kuma bai cancanta ba mutum musulmi yayi wannan al'amari yace nan قال فيها بيان حد السحر بأنه القتل مما يدل على عظم جريمة السحر وأنه من الكبائر yace cikin wannan hadisai yace akwai bayani siri yana cikin manyan-manyan zunubai kuma haddina shi shine a kashe shi wanda yake siri a kashe shi kuma yana cikin zunubai wanda Allah ba zai gafarta mishi ba to قال وجود تعاطي السحر في المسلمين على عهد عمر فكيف بمن بعده yace lokacin Umar radiyallahu anhu yace akwai wanda suna yin sihiri cikin zaman khulafa ar-rashidin kenan ahlul qurun al-ula al-mufaddala khairul qurun qarni thumma allazina yalunhum thumma allazina yalunhum yace cikin shekaru qurun alqarn shine shekara dari yace cikin shekaru wayannan na wanda babu shekaru masu alheri kamar wayannan yace qarni muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan shi da sahaban shi sallallahu alaihi wasallam qala thumma allazina yalunhum kuma su wanda suke zawa bayan su thumma kenan kuma manzo sallam yace la taqumu sa'a illa ala shirari khalqillahi azza wa jalla kenan tashi kiyama ba zai tashi ba sai cikin mutane ba su sharri babu wanda ya yi sharri a cikin wannan kenan kullama ba'udatan nas kullun in shekaru suka yi nisa da lokacin bi'satan nabi sallallahu alaihi wasallam to kuma hallau nan ana samun rawani na addini kenan ana tahiya nisa to ana samun rawani addini hal a zo tsarar tashi kiyama shi kenan masu alheri duka sun tahi to masu sharri ga su suna nan ai zina ai shan giya ai kaza a kashe wannan ai menene kawai ana nan suna nan suna yi wannan nasu kenan yace tunda sihiri ya fara tun da ahdi Umar bin Khattab radiyallahu anhu kuma cikin musulmi cikin qurunul mufaddala kenan wannan yake nihi yana nan a cikin musulmi hal kiyamsa saboda lokaci mutane da imaninsu da takwa nasu da amma duk da wannan akwai sihir tsakaninsu to yaya yanzu wanda imani ya rubu addini ya yi rauni kenan dole za a samu a cikin mutane za ka tare mutumin musulmi ne amma bai san ba a cikin addini musulmi komi kawai suna ne kai wani da ne musulmi ne amma sallah bai sallah zina yana yi jiya yana sha duk wani abu in aka tambaye shi wani abu a cikin addini kawai shi bai san ba komi a cikin shi to kenan muslim da suna kawai to wannan bai yi wa yayi wani abu a wannan duk wani abu yana yawa sharri duk yana yi saboda haka yace to tunda an samu a cikin Umar radiyallahu anhu wanda suna yin sihiri nan yanzu ma a cikin musulmai za a samu wanda yana yana yin wannan sihiri ko bokaci kuma Allah yana yana nan kowa yana gani ko ba haka bane yawa kuma wasu suna fahari kuma hallau suna yin wayannan abubuwa kuma ba a san ba su san ba in akwai shari'a dina musulunci za a kashe su saboda haƙƙinsu sai a buga wuyarsu da takobi to kenan yanzu mun gane sabab irad al-mu'allif le baba sihir dimn abwaba tauhid wanda ya kawo shi cikin wannan saboda babban abu sihiri baiwa sai da shirka billahi azza wa shirku من أعظم الكبائر فلذلك أورده هنا حتى يبين بأنه داخلة ضمن أبواب التوحيد هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته